نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه to kamar yadda muka yi bayani a baya cewa littafin da za mu sanya bayan kammala ta'azimul ilm na al-imam al-usaimi hafizahullah za mu sanya awa'iqut talab ta ibn barja daga shi nan alhamdulillah kusan kowa yana da shi a gaban shi to abin da yasa ta'zimul ilm malan ya mana bayani akan ma'aqid waɗanda suke na girmama ilimi a ƙarƙashin su za ka san mahimmancin ilimi da ainihin girmama shi wanda abubuwan da suke wato ainihin shiga ƙarƙashin haka wanda a ma'aƙidin nan guda 20 alhamdulillah mun ji su mun ji bayanai masu mahimmanci gamsassu da malam ya yi a kai sai muka ga cewa akwai wasu tarnaƙoƙi an ce a'iq shine abin da ya maka shamaki kwace tarnaƙi kwace katanga kwace ganuwa da wasu ganuwowi da wasu katangu da wasu tarnaƙoƙi waɗanda suke hana mutum ya kai zuwa ga waɗancan ma'aƙidul al'ashirin ɗinsa an gane ko? tun da mun samu tahliya a samu tasfiya duk da tasfiya ita ce a awwala ka san yadda za ka tsarkake kanka daga sharri kafin ka kwalliyantu da alkhairi to ilimi tun da ko alkhairi ne dole akwai wasu sharurruka da suke kewaye da shi waɗanda sai wanda Allah ya tsare Allah ta'ala ta tsare da shi yasa za mu ji wa'innan awa'i kusan guda goma sha tara malam ya kawo ya cike da wasu maganganu na malamai akan wato ainihin haka sannan kuma ya kawo adab na ɗalibin ilimi da shi ya karantarwa waɗanda aka ainihin wato a jiyo su daga babban malami a al'imamu sa'idi wanda ya imlaye su ibn barjar kal'ada muka fara karatu ko za mu fara karatun littafi mukan ɗan taɓa kaɗan daga cikin tarjama ta shi mai littafin a gurguje shi ibn barjar akwai wani ɗalibin shi kuma abokin shi makusancin shi mai suna hani bin salim al-husaini al-hazimi ko al-harifi wanda yake a jidda a can kasar makka kenan a saudiya to shi yake ba da labarin cewa bayan rasuwar ibn barjas rahmatullahi ta'ala alai abdussalam ibn ابن برجس ابن ناصر آل عبد الكريم وباين رسوي شي 2004 2000 kat 2004 ya rasu yace wannan yasa ya dan tattaro wasu bayanai wanda duk da zaman da yayi da shi duk inda ya ji an faɗi wani abu na alkhairi a kan shi yakan yi ƙoƙarin rubuta shi har zuwa dai inda yake cewa wa Sheikh Abdulsalam ma'arufun lada ulama'i hadhihi albilad almubaraka wa mashayikhiha والدليل كثرة العلماء والمشايخ الذين حضروا الصلاة عليه وقتن دي رسول duk manyan jigajigan dukkan malaman kasar Saudiya da suka zo gurin jana'izar shi kaga wannan kada ya isa ya nuna maka makanar shi al-ilmiyya wadda take maɗaukakiya duk da ƙananin shekarun shi a lokacin ko shekara arba'in bai kai ba ya rasu yana da shekara talatin da takwas domin an haife shi hijira na ɗari dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da da tamanin da da saba'in da takwas dubu ɗaya da ɗari uku na da tamanin da bakwai aka haife shi ya rasu dubu ɗaya da ɗari hudu da ishirin da biyar wanda ya daidai da dubu biyu da hudu lokacin da shi wannan bawan Allah ya rasu kenan a cikin hadarin mota a cikin hadarin mota ya tashi daga wani gari da ake kira al-ahsa zai tafi riyadh babban birnin saudiya a nan Allah ta'ala ya karɓi rayuwar shi ya hatsari sai ce malaman da suka halarci jana'izar shi da manya-manyan fuzala manyan gari da masu daraja kaga masu kuɗi da masu mulki da sauransu da dattijan mutane masu mutunci duk sun halarci zana'idar shi sai ce wala sami'tu عددا من المشايخ والفضلاء يقول لقد فاق علم الشيخ عبد, عبد السلام سنه suna ji manyan malamai da manyan mutane suna cewa wannan bawan Allah ilimin shi ya fi ƙarfin shekarun shi ya kai matsayin da manya-manyan mashayikh ya kamata a ce su suke kan wannan kujera amma a karancin shekarun shi sai ya kai wannan gurin kaga sinnuhu tad'uhu في يعني سن الشباب لكن علمه رفعه إلى مقام المشايخ والكبار علمي جنا ولا يزال يرفعه إلى أن يعزم قدره القوم الكرام ويتبعونه في كل قول كراعي الضأن تتبعه السوام جميع إيما قنا فركود يتي رأيت العلم صاحبه شريف ولو ولدته آباء لآم ko ɗan ƙaramin gida ne mutum in ya zama mai ilimi to sai ya samu ɗaukaka sai ya samu kima sai ya samu daraja na fata an gane wannan sai ce wala qad qila haqiqa magana ce sananna ana cewa law ummira lakana aya inda yayi tsawon rayuwa da sai ya zamanto aya daga cikin ayatul ala sai ya zamanto aya ya in shekara 38 za mu ji irin hidimar da yi mawa addinin musulunci da ilimi yace wala qad ra'aytu al-kathira min al-ulama'i wa tullab al-ilmi muta'assirin bi faqadihi naga da yawa daga cikin malamai da ɗaliban ilimi damuwar su ta bayyana karara sun kasa mallakar ransu lokacin da suka ji labarin rasuwar shi فلقد كان مدافعا عن السنة منافحا عنها بنفسه وقلمه وماله لكن با سنة كاريا da kanshi da rayuwar shi da dukiyar shi da kuma ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi ta hanyar rubuce-rubuce da wa'azuzzuka da muhadarat bugu da ƙari kuma da harshe da Allah ya bashi na iya waƙe da sauransu to shi wannan bawan Allah Sheikh Hani yace wala qad manna Allahu alayya bil qurbi min ash-shaykh fataratan تعد قصيرة بالنسبة إلى عدد من أخلائه وأحبائه وكنت في قريتي منه في قربي منه إذا سمعت منه شيئا في ترجمته وأخباره قيدته يعني ربوتاش فاجتمع لي شيء من هذه الأخبار وكلما يعني وكلما ضمني به مجلس ذاكرته بها duk sanda suka haɗu sai ya dinga ba shi labarin ai na ji an ce kaza a kanka na ji an ce kaza na ji an ce kaza wa kana ya kulu shi ibnu barjis rahimahullah sai ce ana lastu mimman yutarjama lahu mimman yutarjamu lahu ba ni ibnu barjis din ake nufi ba wa ne ni ba ni bane ana aqallu min zalika ba sai na bi kai haka ba kuma ya san shi din ne amma tawadu'an min sai ce wal'ana ara annahu min aqallil wajibi lahu an ubriza hadhihi tarjamati ala ma fiha min qusur fa aqulu musta'inan billah sai ce huwa abu abdurrahman alkunya shi kenan abdussalam ibn barjas ibn nasir al abdul karim abdul karim din shine asalin kakansu wanda zaka ji an ce ala sheikh wanda ka ji an ce ala sheikh ma'ana diya da jikokin muhammad ibn abdul wahhab Ali Su'ud diya da jikokin shi Su'ud wato ainihin su Fahad da zuri'arsu sarakunan Makka to shi Ali Abdul Karim ne sai ce wa usratu Ali Abdul Karim min al-usar al-mashhurati fi fi hurmati at-tabi'ati li muhafizati al-mujamma'a a can yankin Saudiya wa hadhihi al-usra min al-mu'asira min bani Sa'ad min bani tamimin sun haɗu kenan da dangantaka su da ibnu abdul wahab da su a imam al-usaimin shaykh al-usaimin shi ma tamimi ne wulida fi riyad an haife shi a ƙasar riyad am 1387 shekara ta 1387 kama huwa musbatun fi bitaqatil ahwal ash-shakhsiyyati lahu a kartin shi abin da ke rubuce kenan an haife shi 1387 wa nasha'a fi ri'ayati abawayhi wa baytihim baytu diyanatin wa salahin wa laqad kana shaykhu min sigharihi zakiyan haziman mujiddan mujtahida tun yana karami hafiz al-qur'an farkon mabudin ilimi kenan wa bada'a fi talabi al-ilmi wa huwa fi thalithati 'ashara min umrihi yana ɗan shekara sha uku ya shiga cikin ma'alumat an gane wannan wala haza mashayikhuhu alaihi alamatin nubughi والتميز فأولوه, فأولوه مزيد عناية وحكمة kaga mutum ya ci gaba to ya samu mai rike hannun shi malaman shi da suka gano wasu alamomi da ke nuna nabaga nubugh wato hazaƙar shi da zaka'in shi da kazaɗin shi sai suka ba shi kulawa ta musamman ta da ɗalibai a aji sai ka gano wannan yana da wata baiwa ta daban to ya kamata ya zama kulawar da za ka ba shi ta bambanta da sauran gaba gaɗin ɗalibi ina fata an gane sauran gama garin ɗalibi wanda yake yana da wata baiwa ta musamman to a ba shi kulawa ta musamman to sai ka ba komai haƙƙin shi ولقد تتلمذ الشيخ على يد عدد من علماء هذه البلاد المباركة منهم الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز harkon malamin da ya fara tasirantuwa da shi ya karatu tun yana ɗan tatsitsin shi a gaban shi bin baz lazikan shi kusan ana itibarin cewa in dai tarbiyya ilmiya ce salafiyya safiya a kasar saudiya to daga ibn abdul wahab sai al-imamu sa'idi sai bin baz su ukun nan kusan duk wani wanda yake a yanzu ko kuma a shekarun baya ya samu bayyana da kuma an karu da shi ta bangaren rubutu ko karantarwa ko to suka ga ya tasirantu da wa'annan bayan Allah to don haka bin baz ana itibarin shi ne farkon malamin da ya rike hannun shi wanda ya rasu 1420 a 2000 kenan ko 99 min na fusa katurabin me za a ce katurabin a amani disney of yau rahimahullah لازمه فترة وحضر العديد من دروسه خصوصا في بلوغ المرام لابن حجر وتفسير ابن كثير وغيرها من الكتب ديالزم سكرات التكن قرن بن باز ومنهم الشيخ الفقيه الأصولي محمد ابن صالح عثيمين محمد صالح العثيمين وان ديار سؤال ديم الديدي إجرى دبو دريه ددا إشران ددا رحمه الله وقد رحل إليه الشيخ عبد السلام عبد السلام ما بين سنتي 1401 zuwa 1403 fi fatarati ijazatil madaris an-nizamiyya sanda ake bada shahadu na makarantu na zamani kama lazamahu hina ma bada al-sheikh Muhammad durusahu fi al-masjid al-haram bi Makka na tafsiri kenan da sauran karatuttukan da yake a nan haram Makka 1402 وكان يسكن معه قبل أن يصطحب الشيخ معه أهله إلى مكة yana zaune tare da Sheikhul Usaimin a masaukin shi kafin ya ɗauko iyalin shi daga Unaiza ya dawo da su Makka shi Usaimin ya luzumce shi sosai wa ghaira zalika min al-awqat wa qad qara alayhi fi kitab at-tauhid karatun da ya gurin shi wal aqidat al-wasitiyya wal ibadat min zad al-mustaqni fi al-fiqh bangaren ibadat والأجرومية في النحو ومختصر قواعد ابن رجب للشيخ محمد واندشي وثيمين اختصاري وصحيح البخاري قرابة النسب كسرب صحيح البخاري إن دك يازي وثيمين وقد كان الشيخ محمد يجل الشيخ عبد عبد السلام ويقدره shi usaimin yana girmama bisalam bin barja duk da kananin shekarun shi bal ta kai ya zo ya muhadara a sai bin baz ya zo ya ta'aliki kuma ya yaba mashi tun a wancan lokacin na'am ولقد رأيت هذا بنفسي شي الشيخ هاني يتي da idona na ga yanda Usaimin ke girmama shi wa minhum daga cikin malaman shi الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابن جبريل لازمه أربعة مدة أربعة أربع سنوات ابن جبريل wanda shi ya rasu 2009 demil nef ya rasu ibnu jibrin to shi ma ya lizumce shi tsawon shekara hudu qara'a fiha alaihi tauhid ibn khuzaimah littafin at-tauhid na ibn khuzaimah wa nuniyya li ibn al-qayyim ma'a sharhiha li ibn isa wa qad hafiza minha al-shaykh abd salam qurabata alf baitin ya haddace kusan baiti daya a baiti dubu daya cikin nuniya daman baiti nawa ce dubu shida ya dace baiti dubu ɗaya a gaban sheikh abdulrahman bin abdullahi bin jibrin مع شرحها لابن عيسى وقد حفظ منها الشيخ عبد السلام قرابة ألف بيت كما قرأ في زاد المستقن مع الروض المربع ومعارج القبول للشيخ حافظ الحكمي لك أقول ابن جرير وقد استفاد الشيخ عبد السلام من الشيخ بن جبرين كثيرا sannan wa minhum al-shaykh al-muhaddith al-allamah Abdullah ibn Muhammad al-Duwaysh wanda ya rasu 1409 ya jima da rasul qara alayhi fi fatrat al-ijazat an-nizamiyya fi Buraida qara alayhi alfiyat al-iraq wa qit'atan min sunan abi Dawud komai ya lura da takhassusun ka ya koya a gurinka wa minhum al-shaykh Salih ibn Abd al-Rahman al-Atram ibn al-Atram ya rasu dubu ɗaya da ɗari da ɗari takwas dubu ɗaya da ɗari tara da ainihin tamanin da bakwai ɗari tara da tamanin da bakwai ya jima da rasuwa sosai miladiya kenan ya yi karatu a gurin shi na'am درس عليه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود في حاشية الروض لابن قاسم وفي دروس مسجده ومنهم الشيخ فهد الحمين حفظه الله لوكتن برسوبة لوكتن دأكي ونربوت وقرأ عليه في التوحيد والفقه ومنهم الشيخ عبد الله بن قعود رفع الله عنه لوكتن بلايفيا كينا قرأ عليه في فتح المجيد ومنهم الشيخ الفقيه الأصولي عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان درس عليه في المعهد العالي للقضاء كان ماجستير كان نبنغر الكالنشي ومنهم الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وان ديار سدبو إيه لدقوما حضر له دروسا في زاد المستقنع مع حاشيته عليها المسمى السلسبيل في معرفة الدليل ومنهم الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير قرأ عليه في نيل الأوطان للشوكاني وألفية العراقي في المصطلح ومنهم الشيخ الفرضي الدكتور عبد المحسن بن محمد المنيف قرأ عليه الرحبية بنقرا علم فرائض مكة دبو ليلة في رمضان هؤلاء بعض مشايخ الدين تلقى الشيخ عنهم على جادة أهل العلم وأما دراسته النظامية فقد تلقى الشيخ تعليمه في مدينة الرياض أتنبى بن السعودية فأخذ, فأخذ المرحلة الابتدائية فيها ثم التحق بالمعهد العلمي جامع الإمام محمد بن سعود ثم التحق بكلية الشريعة في الجامعة وتخرج منها شكارة دبوئر دريه دقومة فعين بعدها مدرسا في كلية في المعهد العلمي في التي يعني تبعد قرابة أنهم منين دريد سبعين كان يمتن كسر غرر على طريق مكة ثم سمت همته للدراسات العلمية فالتحق بالمعهد العالي للقضاء وأكمل فيه دراسة الماجستير وكانت رسالة الماجستير بعنوان رسالة التوثيق بالعقود في الفقه الإسلامي ثم عين قاضيا في وزارة العدل ولكنه طلب الإعفاء أكباش القالنسي يعني ما أسوكيش فلم يعفى إلا بعد جهد جهيد aka ki sauke shi ɗin sai da ya dage ya sha wahala ya shiga ya fita sun marushiha ba a daha fi diwanin mazalimi fi madinati judda a garin jidda kuma aka ƙara ba shi shugabanci kan abin da ya shafi mazalim ƙare-ƙare na jama'a da suke kawo koki yana warwarewa walakin na hulam yamkus fiha illa usbu'an wahidan sati ɗaya kawai kuma taraka diwana ragbatan an ya bar shi saboda yana da ragba ta neman ilimi وطلبا للسلام وعاد إلى الرياض حاضرا في المعهد العالي للقضاء وقد تحصل على الدكتوراه يا زمو دكتور الوكتين دبو دير دليه إلى إشرين دبو تفن رسول شكرا أبوكين في تحقيقه لكتاب الفوائد المنتخبات شرح أخصر المختصرات شيني بسالة الشتاء بهاتين شيني دكتورة لعثمان بن جامع آه وكان المشرف عليه سماحة المفتي العام مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حين يمشي إشراف وبعدها عين أستاذا مساعدا حتى وفاته لكنكم يا زمن افترى جامعة الرسوشي رحمه الله ولقد كان رحمه الله تعالى غاية في الأدب متواضعا معروفا بوداعته وأنسه وبشاشته لسوق كين مع والديه وشيوخه وأهل بيته ومجالسه وكل من خالطه يعرف وكل من خالطه يعرف ذلك منه لذلك كثر من تأثر بوفاته وحزن نسأل الله أن يجمعنا به في دار كرامته duka bayan wannan wa Sheikh Abdulsalam rahimahullah sha'irun mujaddidun قصائده في في في الذروة وفي غاية من الرف من الرقة أنا دعنه قصائد ده شعر وأن ده سكى ماسو من شعوى وله مسجلات شعرية وشعره يدل على فطرته على فطرته هذه الموهبة فطرية هذه الموهبة وتفطر إن شاء الله يا باشا والنبوة وعلى أنه لم يكن يتكلف كتابته ضد باكودي وشيك ربوت دي الشعر عندي وكان شعره في أسماره ومحدودا بأصدقائه وأحبائه له قدر أن تجمع لو قدر أن تجمع لجاءت في مجلد لطيف إذا ذا هذا شعر بالناشي يسر الله لها من يجمعه فوند أكا هذا إن أيزي والشيخ عبد السلام رحمه الله صاحب قلم سيال ما أبوتن وتعنيه زبر ربوتون القلم يا إيا زبر ربوتو معنى إن يتاشي بياني زي إيا مكا ربوتو مي يوان غسكي شكين كان كان اللوكس وعبارة الرشيقة ينادى وتعنيه جملو ليش سنة بن شاء له مؤلفات عديدة سارت بها الركبان وشرقت وغربت وحصل بها نفع عظيم وأول تأليف لشيخ كان قبل الثامنة عشر من عمره يمكن يكيشا تقوس يقار رجوتي وهي كتب قيمة حصل بها النفع العظيم وها أنا أذكر ما أعلمه منها وأذكر المطبوع وغير المطبوع قاسنا نفرق لقتك للتتفي وندى ابن برجس رحمه الله يربوته akwai alkaunul mubin fi hukumin istihza'i bil mu'minin matubu'i ne cikin mujalladi kutayb ne ma bal risala ce haka na biyu iqafun nabil ala hukumi tamthili shi ma yayi ne akan haramcin hoto haka na photograph yayi shi shi ma a matsayin mujalladi mutawassiti haka wanda bai wuce kalar shafi 100 da wani abu zuwa 200 sannan na uku akwai littafin at-tamanni shi ma matubu'i akwai awaiqut talab wanda yake hannun akwai al'ilamu bi ba'adhi ahkamis salam shi ma matabu ne kutayb ne latif wato bai kai mujallabi ba akwai al-hujajul qawiyya ala anna wasa'il ad-da'wati tawfiqiyya ala anna wasa'il ad-da'wa tawfiqiyya datarwa ne shi abun tawqifiyya akwai tawqifiyya baka ƙara wani abu shi ma akwai bayanai masu muhimmanci a ciki shi ma mujalladi ne guda ضرورة الاهتمام بالسنن shi ma makabu'i ne al'abiyatul adabiyatul hasira an buga shi har sau biyu su ne ake kira al'abiyatul hasira da ɗalibi yana da kyau a ce ya mallake su duk wasu wata ka'ida da wani kaza wanda zai ma wahalar haddacewa sai ya waƙe maka shi na fata an gane al'abiyatul hasira sannan akwai littafin al'abiyatul ilmiya akwai littafin al'abiyatul ilmiyatul hasira ذكرها الشيخ في مقدمة كتابه السابق أتكن الأبيات الأدبية الحاصرة سوكم يكوى الأدبية العلمية الحاصرة لا أدبي دبا لا علمي دبا نقوم المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده أنا أقوى يا سنشكو شيء ربوتاش أقوى إبطال نسبة الديوان المنسوب للشيخ الإسلام بن تيمية شما مسألة تحريرية تعلم akwai majmu'u shi'ri Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya kokarin hada su rahimahullah mu'amalatul hukam fi dawil kitabi was sunna sannan kuma al'amru bi luzumi jama'atil muslimin duk littafi ɗaya ne amma sai ya raba wancan bangaren daga cikin shi bayanul mashru'i wal mamnu' min at-tawassul mujalladi ne bugagge التوثيق بالعقول في الفقه الإسلامي شما بحثي ne wanda yake ya kammala shi a daraja samun daraja ta majistar نشا بكوي قطع المراء في حكم الدخول على الأمراء wanda ya rubuta shi a duk da wasu malamai suka nemi hakan sai ya rubuta shi ma an buga shi al-hadith an-nabawiyya fi dhamm al-unsuriyya al-jahiliyya shi ma matbu'i al-khiyana dhammuha wa dhikru ahkamiha shi ma wato ainihin matbu'i a duk da kafin ya rasu ba a buga shi ba sai bayan rasuwa shi mashru'iyyatu hibati tawadu wanda matsala ta hanabila ta tafi a kai da kuma shekul islam ibn taimiyya na'am to hal yau daga cikin littattafan shi akwai al-muhadarat bid-da'awati wad-du'a asali muhadarori ne sai aka buga su a matsayin littafi akwai sharhul muharrar fil hadith na ibn abdul hadi wanda shi ma wannan littafi wato ainihin bai kammala shi ba Allah ya karɓi rayuwar shi sannan akwai tadwinul aqidati salafiyya juhud a'immatul islam fi nashr al aqidatul islamiyya littafi ne wanda da shi ma yanda ya tsara shi ya zamanto ya ya yi rubutu kan a maganganun malamai da kuma littattafai da suke a kan manhaji na ahalus sunna wal jama'a tun daga karni na farko ko kuma karni na biyu har zuwa karni na bakwai ya zama littafi na farko na biyu daga karni na bakwai har zuwa da karni na takwas har zuwa lokacin shi to na farkon da ya samu na biyun kafin ya yi shi Allah ta'ala ya karɓi rayuwar shi sannan akwai littafin wani littafi da ya rubuta akan masail na fiqh wanda shi ma wannan littafi ba a riga an rubuta shi ba sannan sai tarajum li ba'd ulama wanda ciki ya ba da labarin wasu malamai amma shi ma ba a samu an rubuta shi ba bayanu mashru'iyyati addu'a 'ala al-kafirin bil umum kama wata risala ce latifatul hajm wanda an buga ta akwai darbul mar'ati bayna hukmi shar'i wa waqi'in nasi shi ma an buga shi akwai wasu littattafai waɗanda wato ainihin ba a ainihin kawo su ba a nan sannan kuma akwai musajjalat nashi na kaset kenan na murya da sauransu
to inda lokaci zai ba mu dama sai mu karanta muqaddima sati mai zuwa sai mu tashi a ayatu na farko ko muqaddiman ba ta da tsawo sai a bude قال يتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده آه. أما بعد فهذه كلمات موجزة وأنا وسئمت قيتتن كلمومين كنت قد نشرت بعضها في في مجلة المجاهد وتمجلاتي أنت مجلة يا شابا بند جريدة جريدة أعم mujalla labarai ne kan wani society guda kamar yanzu misali a ce mujallar mkim misali akwai mujalla ta mkim akwai mujalla ta yan kwallo kaga wannan jarida ce ake amma a bangaren su kawai wannan mujalla ce ta abin da ya shafi ilimi yace na yada wato ainihin wani manshuri a 1409 tatanawalu ba'da ma ya'iqu talib al-ilmi an muwasalati sayrihi fi tahsil al-ilmi an-nafi' wanda wannan mujalla ta yi bayani tatanawal ta yi bayanai akan wasu daga cikin abubuwan da ke katange ɗalibi akan ci gaba da tafiyar shi gurin tara ilimi mai amfani bi sharhi wal bayan na yi sharhi da bayani cikin wannan mujalla wa kana al-ba'ithu ala tahririha abin da ya zagurar da ni gurin in gana tace wannan awaiq na yi littafi akai al-ishfaqu ala nahdatina al-ilmiyyati min ad-dakhili tausaya mawa yunkurinmu yunkuri namu na wato ainihin na ilimi daga abin da zai iya shigowa ciki addakhil abin da asali ba cikin abu yake ba amma ya shigo an gane ai daga wani abu bako da zai sadado ya shigo ala usasi hasabita ya tunkari condition din shikanta waɗanda suke kafafu allati arsaha salafuna salih ridwanullahi alaihim ajma'in wanda magabatanmu na ƙwarai su suka kafa wa'innan usul ɗin suka tabbatar da su Allah ta'ala ya musu rahama wal akhdhu bi yadi shababi hadhihi an-nahba kuma buri na shine in kama hannun matasan da ke cikin wannan yunkuri na habakar da'awa al-mubaraka nahwa afdal subuli in tafi da su zuwa ga mafificin hanya linail al-ulum shar'iyya na samun ilmin muka na shari'a وقد سقتها على شكل معيقات ناجيرو waɗannan bayanai bayanai ne a bisa sura ta abubuwan da ke katange mutum zuwa ga samun ilimi li yakuna ad'a lijtinabiha wannan shi zai fi bayar da dama zai fi kiranka zuwa ga nisantar su wa aqwa fi tahdhiri minha kuma ya fi karfi gurin yin gargadi daga gare su ala anna fi dum fi dimni hadhihi al mu'ayyiqat ma ya haje ina tawakkiha duk da kasancewa cikin abin da waɗannan awa'iq ɗin suka kunsa to akwai kuma abin da zai shiryatar da kai zuwa ga kiyaye kanka daga fadawa cikin su wa yu'inu ala takhallus minha zai taimaka maka gurin kubuta daga gare su wa qad akthartu min an-naqli 'an as-salaf as-salih na yawaita ciro magana daga magabata na kwarai fima ya ta'allaku bi hadhihi al-mu'ayyiqat a cikin abin da ke da alaka da waɗannan katangu din liyartabita bihim al-qari domin mai karatu kullun alaka shi ta fara kwari da magabata kullun ya zama kana da wato ainihin wasu hakikayat daga magabata wannan zai fi kara ma ilimin ka armashi da aminci wa ya akhudhu an siyarihim manhajan lahu ya dauki manhaji da tsarin ilimin shi daga tarihin magabata fa innahum ahda dan sun fi mu sun fi mu shiriya wa atqa kuma sun fi mu tsoron Allah wa rahimallahu ibn mujahidin ورحم الله ابن مجاهد المقري الله يجزقن أبو بكر ابن مجاهد وند أحمد ابن موسى العباس التمي ابن العباس التميمي يا في شهرة أبو بكر ابن مجاهد كبير العلماء ابن قراءات أن يتيش قريب يدا أربعين دبير يا رسول لي أقود إشرين دهول عندما قال له عندما قال له رجل ونيتي مشي لما لا تختار لنفسك حرفا yasa ba za ka zaɓi wata kira'a guda ɗaya ka dinga karantar da ita ba tunda malam ya san kira'a ci gaba ki ɗaya yasa ba za ka zaɓi wata kira'a guda ɗaya ko ka zaɓi hafsu an asim ko warsh an nafi' ko ainihin wato kalun an nafi' ko na abu makamancin haka ina fata an gane duk yayi rubutu akan kira'ar kowanne daga ciki a ce me yasa ba za ka zaɓi ɗaya ba فقال نحن إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج, إل أحوج منا إلى اختياري يتمو ينزو منفبك أتوى زواغا مؤيكة دكم ومسامة كم قوقرن أيكي wurin haddace abin da magabatanmu suka gabatar abin da magabatanmu suka tafi a kai shi muka fi bukata zuwa ga zaɓar ɗaya daga ciki musan su gabaki ɗaya shi yake ina fata an gane wa khatamtuha bi safahatin mufida na karkare waɗannan mu'ayyafat da wasu 'yan shafuffuka masu fa'idantarwa harrara al'allamatu sheikh abdurrahman ibn nasir al-sa'adi yuqal as-sa'adi aw as-sa'idi wanda an haife shi 1307 ya rasu 1376 1957 ya rasu رحمه الله فيها جم- جملة من الفوائد المتعلقة بآداب المعلمين والمتعلمين رأيت ضمها إلى هذه النبذة na ga ya dace in haɗa ta cikin wannan ɗan takaitaccen bayani an ce nubza a shay'ul yasir takmilan lil fa'idati wa ta'miman lin naf'i dan amfanin ya gami wallahu al muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in katabahu عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى sai mu tashi ayati na farko insha Allah subhanahu wa ta'ala wa iyyakum